أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وعجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دون يصيبها أو امرأة ينجوها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake gwada mana wannan lokaci a wannan rana a wannan bigire mai albarka zawiyar maulana sharaf ibrahim salih al-husaini da ke nan zaria da kashin jagorancin maulanmu professor ibrahim ahmed makari na kara masa lafiya da yarda idan ba manta ba muna cikin karatu na ga littafin tuhfatu saniya bi shatal ajrumiyya a karatun da ya gabata mun karanta wato muna cikin alamat wato alamat da irabu bin niyaba a yau insha Allah karatun da za mu tashi a kai shine wato alamatun nasbi alamomin nasba gama faɗin alamomin rafa da abubuwan da suke zuwa su zama suna ibanci raf'a a yau kuma za mu ji alamomin nasba da kuma abubuwan da suke zuwa su zama suna ibanci shi alamar nasba ne ya ce alamatun nasbi ƙwala walin nasbi kamsu alamat ya ce nasba a cikin lirabe wajen malaman nahawu tana da alamomi guda biyar alfathatu alama ta farko ita ce alfathatu wannan ana kiranta da alamatu al-i'rab al-asliya sannan wal alifu sannan alifun shi ma yana zuwa ya zama alamar raf'a ay alamar nasba afwan amma ba alamar nasba yake zama kai tsaye ba yana zama alama ne na fatha ita kuma fatha kamar yadda muka faɗi yanzu nan cewa ita ce alamar irabi ta asali tana zuwa ta zama alamar nasba a cikin lirabi saboda haka shi alifun yana zama wato na'ibi ne na wannan fatha din ba wai shine kai tsaye alamar lirabi ba alamar lirabi kai tsaye a hakika ita ce alfathatu sai dai alifun yana zuwa ya zama alamar ta kamar yadda zai bayani a nan gaba kaɗan wal kasratu sannan kasra ita ma tana zuwa ta zama alamar wato alaman fatha ko tana zuwa ta na'ibanci fatha wacce ita ce alaman nasba a can al'alif da ya faɗa in ka duba asma'ul khamsa za ka ga alifun shi ke zuwa ya zama alaman fatha wanda ita ce alaman kuma nasba kamar yadda wato kasra ita ma take zuwa a cikin a cikin jam'u mu'annas salim ta zama na'iba ta nasba ta fatha kai ita kuma fatha ita ce alamar nasba wal ya'u sannan ya'u shi ma yana zuwa ya zama na'ibin nasba ai na'ibin fatha ita kuma fatha kamar yadda muka faɗa ita ce alamar nasba a wurare kamar biyu a cikin jam'u muzakkar salim da kuma cikin al-ismul musanna wa hasbun nun sai hasbun nun shi ma yana zuwa ya zama alama na wato ya zama na'ibi na fatha wanda fatha nan shine alamar nasba a wani an wuri shine a cikin al'afalul khamsa kamar yadda muka ya gabata a darasin da ya wuce a muhallin raf'a a niyaban nunin da take yi akan wato zamma so anan share wannan nunin din shi kuma yana zama ala wato niyaba ne akan fatha wanda wannan fatha kuma ita ce alamar nasba وجمع التكسير يتي ونون وحذف النون وأقول يمكن أن تحكم على الفتح على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات يتي ذاك يما كلمة لا رفسي وقنشي لسيوا وأن كلمة تنا محل النصباني إذا كجعل مومي قداد ير لمك أنبت علامة farko ita ce fatha alama ta biyu wacce take na'iban fatha ita ce al'alif ko shine al'alif sannan alama na uku shine wato al-kasratu sannan alama na hudu shine al-ya alama na biyar kuma shine hasbun nun wanda duka zai bi mana bayanin su ɗaya bayan ɗaya yace wahidatun minha asliya cikin guda biyar dinnan da aka lissafa guda ɗaya ce ake kiranta da alamatul i'rabul asliya ita ce fathan da muka faɗa yace wa hiya al-fathatu ita ce fatha wa arba'un furu'un anha sauran guda hudun kuma wato al-alif da hasfun nun da al-ya'u da kuma wato al-kasratu dukan su suna zama far'i ne ba asali bane ma'ana su far'i ne na al-irabi na alaman irabi ba su ne asali a alaman irabi ba yace wa'annan guda hudu sune al-alif wal kasratu wal ya'u wa hasbun nun so zai bi su daya bayan daya ya gaya mana wajajen da suke zuwa su zama alaman wato ya alaman nasba din ko kuma na iban wato fatha qala fa amma al-fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi ita fatha akan kanta tana zuwa ta zama alaman nasba fi thalath mawadi'in a wajaje guda uku al-ism al-mufrad a cikin al-ism al-mufrad kaman inda kai kaman kalman zaidu kalman zaidu in ka ce jaa zaidun sai ka ce ra'aytu zaidan zaidu anan mufrad ne alaman ruf alaman al-iradi a halin nasba duk inda ism al-mufrad yake in dai sunan salim ne ba ba shi cikin wato inda ake irabu taqdiri to alaman irabin nasba a cikin sa fatha ce take zuwa ta zama alaman nasba al-ism al-mufrad wa jam'u taksir sannan kuma jam'u taksir jam'u taksir mun yi bayanin sa a baya shine ɗaya daga cikin nau'o'in jam'in da ake da su a yaren larabci wanda yake in aka mayar da mufradi zuwa jam'in irin wannan jam'in suran mufradin yakan canza daga yanayinsa ko ta hanyar samun ƙari ko ta hanyar kawai wani harafi ko ta hanyar canjin wasali kamar da yadda muka yi bayani a baya wal fi'lul mudari'u idza to saboda haka al-ajam tafsir din nan a inda yazo muallin nasba to alamar nasba a cikin sa fatha ce take zuwa ta zama alamar nasba so guri biyu kenan al-ismul mufrad da kuma al-ismu at-tafsir aljamu tafsir wato ya faɗi guri biyu saura guri wato na ƙarfi na uku wal fi'lul mudari' shine na ƙarshen yace da kuma fi'li mudari'i idza dakhala al idza dakhala alayhi nasibun a lokacin da wato harafin nasba ya shiga ya masa tasiri walam yattakil bi akhirihi shay'un sannan kuma da ya shige shi nan sai ya zama ƙarshen fi'ilin bi haɗu da wani abu da yake sa fi'ili mudari'i ya zama alaman nasba a cikinsa ba fatha ba kamar a lokacin da aka jingina ma wato fi'ili mudari'i wasu daga cikin zama'ir kamar yadda zai yi bayanin su nan gaba kaɗan wa aqulu takunu al-fathatu alamatan ala al-kalimati al-mawsuba fatha tana zuwa ta zama alama kan kalma wacce take aka yi mata nasba fi salati mawadi a gurare guda uku al-mawdu' al-awwal guri na farko al-ism al-mufrad shine al-ism al-mufrad shine wanda yake ba jam'i ba ba kuma musanna ba wal mawdu' al-thani shi kuma waje na biyu shine jam'u taksir wato jam'u taksir wal mawdu' al-thalith waje na uku kuma al-fi'l al-mudari' alladhi sabaqahu nasibun shine fi'l mudari inda harafin nasba ya rigaye shi rufin nasbi kuma mun san su sune an lan idan kai walam yattasil bi akhirih sannan karken sa bai hadu da aliful isnain ba wala wawul jama'ati sannan kuma bai hadu da wawul jama'a ba wala ya'ul mukhatabatin sannan bai hadu da ya'ul mukhataba ba wala yakunu tawkid wala wala nunu tawkid wala nunu nuswa sannan kuma nunu tauki da nunun nuswa duka ba su zo sun shiga tsakaninsa ba da ba su shiga karkensa ba wato wa'annan abubuwan da aka ambata mana wasu su sukan zo su mayar da fi'ili mudari'i ne ya zama mabniyun mabni saboda haka ba zai yiwu alaman nasba ya bayyana a cikin sa ba kamar dai yadda zai kara mana bayani sosai amma dai abin da yake so ya ce a takaice shine lallai fi'ili mudari'i yana zama mansubi ne idan harafin nasba ya rigaye shi kuma alamar nasban nan a cikin sa ita ce al-fathatu wato shine waje na uku din da fatha take zuwa ta zama alamar nasba yace amma ismul mufrad faqad sabaqa ta'rifuhu shi kashi na farko shine ismul mufrad yace bayanin ta'rifin sa menene ismul mufrad mun yi sa a baya ba bukatan maimaici wal fathatu takunu zahiratan ala akhirih fi nahwi laqitu aliyan wa nahwi qabaltu hindan yace bayan an yi maka an yi mana ta'rifin a ta'rifin mufrad a karatukan da suka gabata ya ce fatha tana zuwa a bayyane a cikinsa ta zama alaman nasba a cikin misalin inda ka ce laqitu aliyan na gamu da aliyu kaga aliyan anan shine maf'ul bihi kuma muhallin maf'uli muhallin nasba ne saboda haka alaman nasba a ciki in muka kalla za mu ga wato an ce aliyan ba ce aliyun ba ba ce aliyan ba laqitu aliyan to wannan fatha ita ce alaman nasba a cikinsa wa qabaltu hindan qabaltu hindan so muhallu shahidin mu hindan inda aka yi mata nasba wa alaman nasban ta kuma ya zama fatha ne a karshe so yace fa'aliyan wa hindan ismani mufradani in ka kalla kalman aliyan sunan mutum ɗaya ne haka hind ita ma sunan mutum ɗaya ne ba musanna bane ba jam'i bane وهما منصوبان كما دكان سو ذا كان سو ده نصب ا كان سو ده انهما مفعولان saboda dukan su maf'ulai ne a ba ba ba fa'ili bane ba kuma wato majrurai bane so kuma yace wa alamatu nasbihim al-fathatu adh-dhahira alaman nasaban su ita ce wannan fathan da ta zo a bayyane a ƙarshen kalma a ce aliyan ka ce hindan laqitu aliyan qabaltu hindan haka والأول مذكور وأول والأول مذكور والثاني مذكر أول والثاني مؤنث كلمة أتكين جملة guda biyu jumla na farko da kace laqitu aliyan yace kalman aliyan dinnan muzakkari ne wato suna ne na maza ba na mata ba kuma jumla na biyu da kace qabaltu hindan yace kalma hindan dinnan kalma ne suna ne na mata ba na maza ba shine yake nufi da mu'annasan wa takunu al-fathatu muqaddaratun ita kuma fathan wa takunu fathatu muqaddaratun sannan fatha tana zuwa a kaddara ta ma'ana ai mata i'rab at-taqdiri fi nahwi a inda misalin kace laqitu al-fata laqitu al-fata a nan gurin zaka yi i'rab at-taqdiri kan mu manta a duk cikin abwab inda muka wuto irin usulubin da malam yake mana kenan yakan faɗi inda alamar lirabi yake zuwa a bayyane sannan sai ya biyo bayansa da wato inda alamar lirabi yake zuwa a kaddararsa shi ne kaman inda yake a ismul maksur kamar nan in ka ce laqitul fata laqitu fi'l wa fa'il al fata sai zama maf'ul bihi mansubun wa bi dhammati wa alamatu nasbihi al fathatu al muqaddaratu ala al alifi منع من ظهورها التعذر حكى عندك في حدثت ليلى حدثت ليلى حدثت فعل وفاعل ليلى إذا مفعول به منصوب وبفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها شماء التعذر فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان ثم لفتى ليلى duka yace sunaye ne guda biyu kuma masu nasaba a ƙarshen su لكون كل منهما وقع مقولا به dalilin da yasa suke da nasba a ƙarshen su aka kaddara musu fataha kuma saboda dukan su mafulai ne sun shi kuma mafulun bihi a duk inda yake a larabci a ka'idar nahwu kai gaba ɗayan sa ana yin masa wato nasba ne wa alamatu nasbihi ma fathatun muqaddaratun ala al-alif alaman fatahan su alaman nasban su afwan ita ce fatahan da aka kaddara akan wannan alifin din mana an zuhuri har ta'azzur abin da ya hana a bayyana da ita wato wani uzuri ne uzuri ne ya hana a bayyana da wannan alaman wato wannan fatha wal alifu muzakkar wal awwal muzakkar wa thani muannas shi ma dai a cikin jumlar da aka kawo da aka ce na farko laqitul fata na biyu aka ce haddathu laila da kalman fata yace kalman fata ana nufin saurayi yace to wannan kalman muzakkari ne ba muannasi bane sannan kalman laila sunan mace to yace wannan kalman shi ma kalma ne a muannasi ba muzakkari ba a takaice yana so ya ce mana ana samun alismul maqsub a muzakkari kamar yadda ana samun kuma alismul maqsub a muannasi a cikin duka nau'o'in biyu kuma mu'amala ɗaya za a yi musu lokacin lihirabi a takaice wannan su ne shi ne kashi na farko cikin kashe-kashen wato inda fatha take zuwa ta zama alaman nasba a cikin lihirabi a cikin alismul mufrad kadai mu manta ya gaya mana guri uku ne guri na farko shine alismul mufrad shine inda ya gama mana bayani guri na biyu kuma shine jam'u at-tafsir shine inda zamu tashi a karatun mu na gaba in Allah ya kai mu sannan sai na uku na karshe shine al-fi'l mudari' alladhi sabaqahu an-nasib wanda yake fi'li mudari wanda yake wato nasba harafin nasba ya riga yasa shi ma a nan gurin ana zuwa fataha tana zuwa ta zama alamar